أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد ga watan bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar muna daidai da ranar ashirin da shida ko da bakwai ne ashirin da shida ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna karewa gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan bude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul shu'ara tun daga farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama mun zo aya na ɗari da saba'in da tara ina ji ko? ɗari da saba'in da tara zuwa ɗari da tamanin amma mun yi alkawari za mu tashi a kan ƙissar annabi shu'ayi da mutanensa Allah ya samu dace muna dai ambatan labarai na al'ummomin da suka gabata kuma kullum muna gaya muna hikimar da yasa Allah yake ambaton kissoshin mutanen da suka gabata don ya zamo izina gare mu mu ɗauki alherinsu mugun halinsu mu nisance shi shi ne fa'idar da ambata ma labarin magabata Allah maɗaukin sarki ya samu dace jiya kafin ƙissar annabi shu'aibu mu ambaci ƙissar mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam yayin da ɗan uwansu annabi Lut ɗan uwansu na kabila ya je ne musu nasiha su nisanci bautar wani Allah kuma ya bayyana musu cewa shi manzo ne amintacce daga gurin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya gargaɗe su amma ba su bi ba har Allah ya gaya muna yadda ƙarshen su ya kasance to sai Allah ya ce kadzabat ashabul aikatil mursalina aya ta 176 Allah ya ce ma'abota aika kan gane ko su ne mutanen annabi shu'aibu Allah maɗaukin sarki ya ce su ma sun ƙaryata manzannin da Allah ya aiko zuwa gare su mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyan idh qala lahum shu'aibun yayin da annabi shu'aibu ya ce da su ala tattaqun ku ji tsoron Allah mana ku nisanci abin da zai jayo muku azabar Allah subhanahu wata'ala inni rasulun inni lakum rasulun amin ni amintaccen manzo ne a gare ku fattaqullah ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi min biyayya a cikin al'amura wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani biya a gurin ku tunatar wanda nake muku na da'awa ba ina neman ku biya ni ne ba in ajire illa ala rabbil alamin ladana yana gurin Allah ne ubangijin tarihi to sai daga cikin mayagun halayen su Allah yake bayyana muna abin da shi annabi shu'aibu yake gargade su daga cikin mugun halayen su akwai tauye mudu ta hanyar awo da kwano ko ta hanyar awo da sikeli shine yasa Allah ya ce awful kaila shi annabin sai yace da su ku cika sama auni in za ku auna wa mutane abu to ku cika sama aunin wala takunu minal mukhsirina kar ku kasance daga cikin waɗanda suke tauye mudu Allah ya kare mu wazinu bil qisas al mustaqim ku yi awo da ma'auni tsayayye ma'ana skeli da za ku yi awo da shi to ku yi awo da skeli mai kyau in ba haka ba akwai matsala mun yi ishara game da wannan mummunan ɗabi'a da ta shigo cikin al'ummanmu Allah sauwaƙe za ka ga wasu suna amfani da wannan suna neman kuɗi suna cutar mutane Allah baya su shi ne laifin da ya zama sanadiyar aka halakar da wasu al'ummomi da suka wuce ina mu nisanci wannan mugun aiki don kar mu haɗu da azaban Allah subhanahu wa ta'ala wala tabhasu an-nas ashya'ahum kulina tauyewa mutane abubuwansu ashiya bi mana hukukahum kaka tauye musu haƙƙinsu ta hanyar ma'auni na kwano ko kuma ma'auni na abin nan na sikeli to yanzu akwai kuma ƙarin ma'auni na metir ma'auni na metir ana yin shi wurare da dama an sayo dara in ka je ka sayi rodi fiyar wannan mai ƙarfi da ana cima metir goma sha biyu ne sai ka auna kaga baya kai yadi cikin metir shidda sai ka ga wani lura wani yadin baya kai kun gane misali ko abinda da ya kama da wannan yanzu daidai da kare ƙasa wadda an yi mana bayani akan hatsarin cin amana akan ƙasa yanzu sai ka ga an saida ma kare a matsayin katsan amma in ka auna sai ka ga bai kai katsan ba sauran wuraren ina an kai da su ai matso matso a rage metar biyu nan a rage metar guda can a rage kaza sai a hada ai wani kare bane kake ce ma kanka in gane ko inda duk kaji an ce an sai da ma ka san kai je ka auna ka gabe kai ba wai ka dauka wai ba a san da kai bane an sani an dai wani abu ne idan aka dai duk abin da zamu yi mu kiyaye wannan mugun dabi'a ne Allah baya son shi Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidina haka ne ko ma'ana kakku yawo a bayan ƙasa ta hanyar saba wa Allah subhanahu wataala wala ta'thaw ay wala tukthir fasada fil ardi kakku yawo tabarna a bayan ƙasa kai zaman to kai ka wani kuke a duniya barna kuke yi kuna saba ma Allah subhanahu wataala wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah nan da ya yi ku waljibillatal awwalina da kuma halittu na farko wanda suka gabace mana al'ummomin da suka wuce kafin ku Allah ne ya yi su kuma Allah ne ya yi ku to wanda zai iya ku shi wasu inda ba ku ba kun san ko ya kau da ku yana iya wasu dan ya yi wasu ba ku ba ko ba ka bane idan ku ji tsoron shi da wannan su ake gayawa mu ma haka abin yake gare mu mu ji tsoron Allah da ya yi mutanen farko kafin mu sannan kuma ya yi mu sai Allah ya cire mu ya kawo wasu in ya so ba wanda zai ce ma Allah dan me dan haka mu nisanci wasa ta Allah ta hanyar saba masa yanzu ai ya masa nasiha ko duka a bayanan gana shi akwai laifi ko ɗaya mai hankali ya kamata ya ɗauki wannan ko bai kamata ba amma wanda yake da rabon ya sha kashi ko an raba shi da fada sai ya yi bayan ya gama bayanan duka kalu sai suka ce inna ma an minal musahharina kai dai kana cikin wanda aka yi masu sihiri ma'ana baka da hankali ka tabu sihiri ne an kai ma ka zama tagal-tagal don haka wannan magana da kake yi ba magana kwarai ba ce amma anta illa basharun mithluna kuma ka sani fa kai ba kowa bane fa mutum ne irin mu kai ma wa inna zunnuka lamin alkarimin kai fa mu muna tsammanin kai fa kana daga cikin makareta ma'ana ba mu ma yadda kai annabi bane kai abu da kake faɗa mana ƙarya ne wannan magana ana faɗin wanda ya yi ta sai dai in baka zo cikin mabarnata ba da ka zo ka kara wa ka fara wa'azi sai ka kare kan sai a ce Allahu akbar ustazu kenan to da kaji an ce ustazu to ana nufin abin da ka faɗi ba a ɗauke shi ba kai wannan wanda ya lalace duk yadda za ka kwatanta ma bai gani to lokacin da suka yi wannan magana ai ya kamata su tsaya amma sai da suka kai shi ƙarshe sai suka ce da shi fa asqit alaina kisafan min as-sama ka sa ubangijin ka ya yanko muna wani yanki na azaba daga sama ta rifto mana in kunta min as-sadiqina in ka kasance kai mai gaskiya ne wai sannan ne za su yi da mai gaskiya ne ya fahimta wata to wannan lokaci wa zai ba da labari ai sai da ba da labari yanzu ka ce mun mutum in dai abin da kake faɗi da gaske ne ga kalam nan ta bi ta sama ne ai ba ka so kai ka karsar ba ne yana dai so a ba da labarinka damuna muka ce kalam ta hau wancan dan ka gani ko don gana ta hau sai yasa Allah ya kare mu da bacewa basira wai yankin azaba ya yanko ya faɗo musu in dai shi ya kasance daga cikin masu gaskiya qala rabbi a'lamu bima ta'malun nabsha ya ce da su a'a ai annabi na shine yafi kowa sani game da abun da kuke aikatawa ma'ana na kafirci ubangiji na ko kala yace shi annabi shu'aibu ko rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji na shine yafi kowa sani game da kafircin da kuke aikatawa kuma shi yafi kowa sani game da azaban da ya dace a yi muku don haka abin da kuke faɗa wannan ba aiki na bane Allah shine yake yin wannan fakadzabuhu Allah ce suka ƙaryata shi fa akhadhahum azabu yawmi zulla sai azabar ranan inwa ya kama su zulla shine inwa azaba ta inwa ta kama su innahu kana azaba yawmin azim wannan yini ya kasance azaba ne na yini mai girma ma'ana yini ne mai girma a gurin su mai tsanani wakula ayin na abu biyu zuwa uku ne za mu tsaya akan sun duba abu na farko fakar dabo suka ta annabi shu'aib an zauna lahiya haku sai Allah ya ce fa akhadhahum azabu yawmi zulla sai azaba na ranar inwa ya kama su abin da ya faru radda Allah ya so ya kama su sai aka sa zafi a gari iskawa babu iska aka rike iska zafi kowa ya hito kowa ya sani zai sa kanshi sai ana ya tayar da girgije sama sai ya lullube sama sai ya sako sanyi ƙasa duk wanda ya shiga wani ta sanyi in ka hito waje ma babu iskan da zaka sheka dole ka koma sai je suka taru kowa sai dai ji labarin ai ga wata haraka ce ga wata inuwa can ta samu duka sai da sun ka game kaf sai Allah ya yi musu ruwan wuta daga sama Allah ya halakar da su da azaba shine yawmuz zul ranar inuwa ma'ana inuwa azaba kenan daga farko an rike su za iska an sa zahi sai aka yi musu girgije ya zama yana da sanyi kowa sai ya shigo ana ta murna yau kuma ga inda ta kawo ashe mutum bai san makasashe ba ko ba haka bane wallahi babu wanda ya sai abin da zai kashe shi babu yanda ya sai inda zai mutu abin da zamu bi bida anan da suka saba wa annabinsu suka kare tashi an kyale su ba halakar da su ba to yanzu mu duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kyale shi mi ku kuna ganin wa'inga da suka kafircewa annabi Allah ya kyale su haka ne ai babu yadda za a yi kakibin maganar manzo ka zauna lahiya ba kai ba kwanci hankali duniya da lahiya duka al'amarin ka zai zama kunci ne ka samu kuɗi a cire ma lahiya ka samu lahiya a cire ma kwanciyar hankali ka samu kwanciyar hankali a cire ma samun natsuwa da iyalanka dole ne dai Allah ya ce duk wanda mumin a'arada an zikiri fa inna lahu duk wanda yayi kunna uwar shegu da ambato na inji Allah zan samu kunci a rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati ranar kiyama Allah ce mu tashe shi makahu qala rabbi lima hashartani a akan zai ce Allah misa zaka tayar da ni makahu wa qad kuntu basira alhalin da ina gani Allah ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha kadhalika al-yawma tunsa to haka abu ne wala in dai zaman lahiya kake so duniya da lahira kai ma Allah da manzon sa biyayya amma wallahi in ba haka babba kai ba kwanciyar hankali abadan to kun gani sai Allah ya halaka da su ko innahu kana azaba yawmin azim wannan yini azaban da aka yi musu ya kasance azaba ce ta wani yini mai girma saboda babu yini mai wahala irin winin da ka shiga matsala cikinsa kai a gurin ka ba ka manta shi ko yanzu a duniya inda za ka yi hatsari a wata rana ka kakkare baka mutu ba a dora ka kana manta da wannan ranar dan sai ka ga ranar ce da kai bidin mutuwa fa misali na na kawo Allah ya tsare mu kai ya jarabe mu da wannan abu inna fi dhalika la aya lalle a cikin halakar da mutanen annabi shu'aib akwai akwai wa'azi akwai aya amma kana aktharuhum mu'minin amma da yawa daga cikin mutane ba su kasance suna imani ba sa ba sa gazgatawa wannan aya ta zama wa'azi a gare su wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabawayi shine wanda ya gagara kowa duk wanda ya kafirci to bai gagara Allah Ar-Rahim kuma Allah mai jin kai ne ga bayansa wayanda suka yi masa biyayya wa innahu kuma lalle shi alqur'ani da tanzilu rabbil alamin sabkakken littafi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce nazala bihi ruhul amin ruhul amin shine mala'ika jibril shine ya sabkar da alkur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce da shi amin ne saboda aminun ne bir risalati amintacce ne game da sako duk wani abu da aka ce ma sako ko ha'inci babu shi ga jibril mana yadda aka bar shi sakon alkur'ani haka yake kawo shi shi dan bai iya tarar gabansa bale ya samu wasu wasu ya canza shi shi yasa babu magana mafi daraja babu magana wadda ta yi kusa da Allah irin alkur'ani inda idan kana riƙe da alkur'ani tsakaninka da Allah wanda ya riga ka zuwa ga wannan alaƙa da ubangiji to abu biyu ne jibrilu sai ya kawo manzon Allah to kuma sai ya zo gare mu sahabbai suka rike suna cewa ga sakon da aka aiko manzo Allah da shi har ya kawo garin har zuwa ba kenan connection mafi karfi tsakanin bawa da ubangiji shine alqur'ani shi yasa da zo huduban da muka yi muka ce iyayen diya su yi kokari su mai da hankali wajen ilmantar da ƴaƴan su alqur'ani daga cikin alakar da take karsawa bawa da Allah su samu karfi su samu danko na alaka shine alqur'ani karanta shi da aiki da shi da karantar da shi shi qur'ani jibril ya sauka da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala qalbika haka ne ko a bisa zuciyanka malamai suka ce ala qalbika ai ala qadar hifzika an saukar da qur'ani ne gurgurun yadda zaka iya rikewa haka haddace shi sannan a ƙara ma wani ita kona minal munbirina dan ka kasance daga cikin masu tsoratar da mutane azabar ana da alqur'ani shine hikimar qur'ani a hankali ake saka wa manzo Allah in ya rike sai a ƙara in ya rike sai a ƙara sai ya zamanto yana rike da shi a zuciyarsa kuma yana karantawa mutane shi kuma yana aiki da shi bilisanin arabiyyin mubin an sabkar da alkur'ani ne da yaren larabci mubin mabayyani ma'ana wanda yana dauke da fasaha shi yaren larabci kowane irin karin magana za a iya yi da shi kowane irin zance ake son ai za a yi da shi shi yasa yare na farko a duniya shine larabci turawa suna ta kai kawo sai sun yada faransanci sai sun yada turanci su ne yare na farko a duniya a ƙarya ne yare wanda duniyar bincike ta tabbatar yaren da zai ɗauke kowace irin gwagwarmaya shi ne larabci shi ne yare na farko an gane ko? saboda shi mubinin ne sannan wannan ayar ita take ƙara tabbatar da cewa duka kalmar da ka gani cikin alkur'ani larabci ne babu wata kalma wadda ba balarabe ba cikin larabci akwai lokacin da malumin tafsir sai ce ainihin wannan kalmar ba balarabe ya bace kamar a ce bani isra'ila ko sai a ce isra bawa il Allah kenan bawan Allah ko ba haka bane sai a ce wannan asalin kalma a isa a isra'ilanci ko to ta zama balaraba kamar yadda bahaushe yake yi ma komi hausa ya maida shi hausa kuma shi hausacce to haka duk abin da ya zo a ƙur'ani ko da kana ganin ba balarabe wani to ya zama balarabe yanzu menene salula da hausa waya ko waya din na ai ba hausa bace ita ma ko ba haka bane waya ba hausa bane salula ba hausa ba ne message ba hausa ba ne beef kawamin beef ba hausa ba ne ko amma yanzu an hausantar da yaran ko ba a hausantar da shi ba to mun ko ka zo kana mana zance a faransa in ka zo ka ce mana ai message ba hausa ba ne faransi ne sai mu ce eh faransi ne a da amma yanzu an mai da shi hausa ko ba haka ba ne cellular ba hausa ba ce ko eh a da ba amma yanzu salula ce inda duk haushin da kace miƙo min salula mi zai ma don kawai ta zama hausa shi yasa duk kalmar da ka gani a qur'ani ko da wani zai ce ma ba larabci bane a'a an saukar da alqur'ani ne da yare na larabci to ta koma ba laraba wallahu a'lam wa innahu lafi zuburil awwalin kuma lalle shi alqur'ani malamai suka ce nan ana bayani akan sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sifar alqur'ani littafin da za a sako masa lafi zubril awwalin yana cikin littattafan annabawan farko ana duka annaba za su bada labarin annabin karshe da zai zo ko kafin ya zo kenan yahudawan karshe da suka boye sifar manzon Allah ba su bane kadai aka fara ba su labarin zuwan annabin karshe kun gane ko ba su kaɗai ba ne aka ba su labarin zuwan alkur'ani littafin ƙarshe labarin yana cikin littattafan mutanen farko kamar yadda yake a cikin littattafan attaura da injina alam ya kullahum aya shi nan ne muke ko eh shine awalam ko awalam ya kullahum aya ashe bai isa zame musu aya ba na ana bayani ne da mutanen makka su mutanen makka da yahudawan da suke madina suke jayayya da manzo da kahirai da suke kusa da manzo Allah Allah ya ce shin ba zai zame musu aya ba shi manzo da abin da ya zo da shi an ya allamahu ulama bani isra'il cewa shi manzon Allah da labarin alkur'ani ai malaman bani isra'ila sun riga sun san da wannan labarin an gane ku ku da kuke jayayya ku ba ku sani na ba wa'ancan yahudawa da ke jayayya da ni suna da labari na a cikin littafinsu sun sani ai mun kawo na ishara kwanaki cewa lokacin da manzo Allah ya tafi Sham wajen kasuwanci wani malamin bai hude ya hange shi bai taba ganin shi ba amma tun da ya hange shi kallon harko sai ce ka ga annabin karshe can ina baban shi aka ce gashi ce ka san wannan ya ce a ce wannan shine annabin karshe sai aka kasance a cikin littafin mu an ce yana da kama kaza da kama kaza duk kasuna shi sai Allah ce ya arifuna hu kama ya arifuna abana'ahum su yahudawa sun san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san sifar ƴaƴayen su yanzu in ka tafi ekol ɗaukar ɗanka a cikin yara da Allah kana mun ka ɗauko ɗan wuni yana da wahala dai kuma kallo guda na kallo nawa za ka yi maɗanka kalla ka ƙara kalla ka ce anya ko shi ne eh shi ma da ya hange ka cikin iyayen wasu bai taya ko ina inda wa zai yawa inda kai zai yi to haka ma yahudawa ba su yi ma manzo Allah kallo biyu wajen gane shi a'a kallo guda in sun kai ido hudu da shi kafin su kauda ido sun gane shi ne annabi ma saboda dai rashin rabo da hassada shi yasa so kafirce suka kin imani da shi Allah madaukin sarki ya kare mu da shine Allah ya ce aw lam yakul lahum aya ashe bai sai zame musu aya ba su mutanen makka an ya alamahu ulama'u bani isra'il cewa malaman bani isra'ila ai sun san tarihin manzo Allah kamar su Abdullah bin Salam su ko da suka zo suka saurari manzo Allah sai suka ce eh wanga shine annabin karshe ai ba larabawa sai ga musu ba labarin yana cikin littafansu ولو نزلناه على بعض الأعجمين الله يتي إن من سبقت القرآن ني على بعض الأعجمين أكون وسو متاني وإن دبع العرب أعجمي أي الذي لا يتكلم بالعربية دا من سبقت القرآن قواني متن واندبع بلاربي بني فقرأه عليهم يزو يكرن تقرآن أغريش ma kanu bihi mu'minin Allah ce ba za su yi imani da shi Allah ka kada kun gane ko da su ake su larabawan an saukar da Qur'ani da yaran larabci kuma wanda aka aiko da Qur'ani dan gida ne dan dangi dan daraja kuma wanda sun amince da shi sun san ko shi waye amma da yazo ya karanta musu Qur'ani sun yi imani ko sun kafirce shara ya ce to dama ba shi bane kan da za su kenan mafhumul mukhalafa in za su kafirce wa annabi balarabi dan daraja wanda sun amince da daraja shi to bakin mutum in yazo yana musu aziya za a kwashi yanzu sai ka zo makka kana wa'azi ka ce Allah na aiko ka annabi su imani da kai eh Allah hakimun ne fa Allah hakimun ne duk da haka wani sai shi kalle ka yana kai kana baki ta yaya za ka imani da manzo wani balarabi wata rana lokacin sallah ya ce tashi mu sallah sai ce kai su ba su sallah shi sallah kai ba ba wala na kai ba sallar da ke a su da an ka aiko ma annabi yace mai nan baka sa Allah bane inda ka sa Allah baka wannan magana sai ni kiyame shi to Allah shi yafi kowa san halin mutane wala Allah ya san halin mutanen nan yadda manzon Allah ya fama da shi ka san da yawan su sun saki kai ne bori ya hau saboda su rasa yadda za su yi da manzo sallallahu alaihi wasallam inda akwai yadda zai ba za su daga mai kafa ba dan dangi mai daraja ya zo da mu'jiza mafi girma da ya kai ganin bakin mutum ne je zai musu wa'azi ka kaddara da kanka to shi Allah da yake ya san su wani zai ce ma a ko da baki ne za su yi imani sai Allah yake cewa su innan mutane inda walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamina da za mu saukar da shi ga wasu inda ba larabawa ba wani mu aike shi fa qara'ahu alaihim yaje ya karanta musu alqur'ani Allah ce ma kanu bihim mu'minin ba za su imani Allah yake cewa kadhalika kamar haka ne dai salaknahu haka ne ko muka sanya wannan ɗabi'a na ƙaryatawa fi ƙulubin mujrimin a cikin zukatan masu laifi mujrimai kenan mana ɗabi'a na ƙaryatawa haka muka sanya shi a cikin zuciyar su Abu Jahal da makamantarsa haka suka yi suka ta ƙaryata abin da mun zo ya zo da shi la yu'minuna bihi ba za su yi imani da abin da aka aiko manzo Allah da shi ba hatta ya rawul azabal alim sai in sun ga azaba mai radadi sannan su miƙa wuya su sun yi imani wannan ɗabi'a mujirmai haka take sai in mutum ya ga wata gashin shi ga misali na kusa wanda za a gane wani ɓarawo duk yadda za kai mai misali akan mummunan ƙarshe bai yadda sai radda ya shiga hannun polisai sai ka jana cewa wallahi na tuwo ban sakiya wallahi ban sakiya in gane ko da Allah za ta yi musu amfani ai polisai suna aiki ne irin na mala'ikun azaba na lahira haka suke aiki polis zai zo shi shi hira da kai shi tambayi ka shi sakan mahuska shi dariya kuma la ba rahimu bane gare ka duk labari sai ka bashi sai ce ka amma la mutane ga wasu kyauta ba ya ta su yi ba kaza ni ai ban da labari ne kaza sai ka je wai kamar shi zai tausayin ka ne sai mai gida ya ce ka imai kaza sai shi kuma baka kashi shi kuma zai shi cika da hira da kai idan ka kuskura ya zamanto tubanka zai yi ne in ka gaban a ka tuba tun akwai sarari shi ne kawai magani ya ce fayatiyahun baktatan azaba ya zo musu a bazata wahum la yash'urun alhalin ba su san da haka ba shiri kenan sannan su ce su imani fa yaqulu hal nahnu munzarun sai su dinka cewa shin yanzu mu ba za a jinkirta muna ba ba za a daga muna kafa ba daga baya mu samu mu gyara kaga ai babu hankali kai da aka shekara ashirin talatin ana mawa na hannunka mai sanda wai sai yanzu da ka shiga hannu ka ce to abin za ka gyara yaushe kaga wannan bai dace mutum shi shi ba mai hankali ne Allah ya ce afa bi azabina yasta'jiluna shin suna neman mu gaugauta musu da zuwan azaba ne su kafirai ko kuma masu sabon Allah suna buƙatar mu musu gaugawa zuwa da azaba ne a fara'aita kaga cewa in matta'anahum sinin ko da mun bar su mun jidda su daɗi duniya tsawon shekaru sun maja'ahun ma kano yau a duna sannan abinda ake musu alkawari na azaba ya zo musu bayan sun yi shekaru da dama a duniya ma abna anhum ma kano yumatta'un wannan daɗi da aka wasa zai amfana musu komai ba mana masu kafirci da za a barka shekara ɗari ɗari biyu ɗari biyar shekara dubu duk abin da kake so duniya a baka wallahi da azaba ya zo wancan abin da ka mallaka ba zai amfana da kai komai ba za ka manta da shi Amma ahlakna min qaryatin Allah ce babu wasu mutane na wata alƙarya da muka halakar da su illa laha munziruna face mu aika mata da masu yi mata gargadi ai kaga mun bada tarihin mutanen Nuhu Allah ya halakar da su mutanen Shu'aibu Allah ya halakar da su mutanen Lutu Allah ya halakar da su mutanen Hudu Allah ya halakar da su da sauransu haka ne ko to wani zai ce yaya akai haka to duk sai Allah ya tattare bayani ya ce babu wasu mutanen wani gari da muka yi musu azaba face mun aika musu da annabin da ya yi musu wa'azi suka karyata shi sannan muka yi musu azaba an fahimta hausa? ala ce bikira tunatarwa ma'ana annabawa suna tunatar da su azaban Allah haka ne ko? wa ma kanu wama kunna zalimin Allah ya ce ba mu zan mu azzalimai ba ana ba mu halakar da su a bisa zalunci wanda duk kaga mun yi musu abin da ya dace da su ne sannan ga raddi a baya ai kafirai sun ce shi manzo wasu bokaye ne suke koya masa wanga labarai da yake zuwa yana yi to shine Allah ya masa raddi Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin Qur'ani ba shedanu ne suka saukar da shi ba kama yin bage lahun ai bai ma dacewa da shaidan su faɗi wannan magana mana ba ma sa iyawa shi ne Allah cewa ma yin bage lahun ba ya dacewa da shaidanu su yi wannan aiki don ba aikin su bane ko wa ma yastati'un kuma ba sa iyawa yanzu sai mutum ya yi noman arake ta kai tsawonta sai ya ɗauko birai su yi masa gadon wannan gonan eh aikin su ne wai sai zai ya ce ma biran nan ba su kyauta ba sun karya mai a rake wani amsa za ka ba shi ai sai ka ce mai aiwa da wanka ba aikin su da ba zai ne za ka nemo ba kamata ka nemo mutane masu hankali su tsare magonaka to haka ne da suka ce ƙur'ani shaidanin suka saukar da shi na ce ba aikin su ba ne kuma ba ma sa iyawa mana ko da biri ya yi ma alkawarin zai kula da gona da kyanka ba zai hau ko kare bara ba zai cika wannan alkawari eh dan ba aikin shi bane Allah ya kare mu innahum an as-sam'i lama azuluna su shedano game da sauraron alqur'ani abun korewa ne Allah ya ce a sama mun sanya yula wadda da zaran shedan ya tunkari sama za a je shi idan su ba ma sa kai inda za su jiyo wani magana bare su saukar da shi su ce ma shi ne alkur'ani idan ƙur'ani tabba an saukan ma da shi ai an faɗi wanda ya saukar da shi ko saboda shi yake zuwa can su shaidan ba sa iya zuwa can bare ma su samu ƙur'ani su kawo mu fala tada'u ma'a Allah ilahan akhar kakka bauta wa Allah tare da wani Allah na daban mana kakka rike wani Allah abin bauta ka hada shi da Allah fatakuna minal mu'azzabina sai ka kasance daga cikin wanda za a yi ma'azaba dawa ake ba manzo ake magana da shi ba nan mu ake yi manzo Allah Allah ya tsarkake shi da ya hada Allah da wani mu mabiyan shi duk abin da yake shirka ne to mu nisance shi dan yana iya zama sanadiyar samun azaban Allah subhanahu wata'ala وأنذر عشيرتك الأقربين كيما دنجن كان نقصا تناتروا منذ صلى الله عليه وسلم الله يتي يد أوا يفارا da dangin sa na kusa wannan ayar tana mana ishara da cewa kowannen mu idan ya fahimci wani abu na addini yayi kokari ɗayan uwansa na kusa ya fara jayo su ya karantar da su maganar Allah kenan da'awa ana fara ta ne daga gida sannan ta yi sama amma idan ya zamto inda kake baka wadatar da su da da'awarka ba saboda neman wani abu ka je wani guri kana yi ba a ce da'awanka bai yi ba amma a cikin tsarin da'awa ka fara da gida tukuna sannan su za su taya ka da'awar sai ta gami dashi an gane misali ko yanzu muna nan muna yi kaɗan-kaɗan in mun shekara goma muna yi sai mu watsu don mu gami Nijar mu ta da abu. Kenan sai da aka shuka gida sannan, ko ba Amma in ka zamanto yau kana can, gobe kana wancan masallaci, jibi kana wancan, sai ka shekara hamsin kana wa'azi, babu mutumin guda da ya gane inda ka dosa. Saboda ka tsaya ka shuka wasu al'umma wanda za su taya ka aiki. Allah ya ce da annabi sa واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كسبكر da fikafikanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai ma'ana kenan mu'amala da zai yi da mu'minai ya sabkar da fikafikansa ma'ana ya sabkar da halayensa da ɗabi'unsa su zama ɗaya kun gane abin da ake so duk waɗanda kake son ku je tafarki guda ɗaya kas su fahimci kana nuna kahisu Tusa da suka fahimci kana nuna kahi su ne za su raina lamarinka, daga ƙarshe magana ka ba ta yin tasiri da su. Kamata idan kana almajiri, kowanne shi fahimci tsakanin shi da kai akwai kusanci, ya fahimci in yana son ya yi mu'amala da kai babu matsala. To wannan haka ake so. Amma idan aka ce kai ne malam wani, to duk wanda ya ma magana sai ka ce ka gafara can jahilin banza, karatu kai ba a so ya haka. ko kuma duk da ka ga mutum sai dai ka daga mai hannu baka son kai mu'amala da kowa bai da kyau san ake yi almajiri ya bambanta da sauran mutane zama mu'amalar ka da mutane ya zama akwai sauki sai dai a wajen yin mu'amalar kuma sai an kiyaye in ka zama almajiri haka yadda kowa ya zama abokin hirarka ba ko ina za ka zauna ka yi hira ba ya kamata ya zama wuraren zamanka daban ne amma kuma mu'amala kai zama kana da saukin mu'amala da kowa dole zai mu'amalance ka fahimci kuna mu'amala ne kai da shi a matsayin abokan juna a matsayin baka nuna kahin shi haka ake so a yi mu'amala amma abokan hira ku kiyaye ka zama mai yawan abokan hira kuma duk mutumin da ka wuraren da yake zaunawa a yi hira suna da yawa kakkai zai zama abokin hirarka ku ɗauki wannan saboda me hira take jawo hira magana take jawo magana akwai wani abu da bai da niyya ya faɗe shi amma sai magana ta jawo sai ya faɗe shi me yasa ya faɗe shi dan ya zauna nan ne shi yasa kowa sai ya kiyaye wannan Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari yake cewa fa in asauka in suka saba ma suka kin imani da kai su ƙurayshawa da makamantansu fa kulka ce da su inni bari'un mimma ta'malun lalle ni na barranta game da abin da kuke aikata kaga ai sun ce ɗan gida aka ce shi fare ma wa'azi ko to in sun ka kiya ka kyale su to kai ma mutanen kusa da kai kai musu wa'azi in sun ka kiya ka kyale su ma su fahimci dai abin nan da suke yi wanda bai da kyau kai ba ka ciki tawakkal ala al-azizir rahim ka dogara ga Allah wanda yake mabuwayi ne kuma mai jin kai ne allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi dan malamai suka ce hina taqumu fil layli yayin da kake tsayuwan dare Allah yana ganin ka sannan wa taqallubaka fis sajidina da kai ka wanda kake a sujada cikin sauran jama'a salloli na rana na farilla da kake yi tare da sahabbai Allah shi duka yana ganin ka ina wannan yana nuna manzon Allah yana da kokarin ya salla dare kuma sallar rana da shi ake yi haka ake so ka zama mai yawan ibada Allah ba ka dama kai sallar dare kuma kai sallar rana kowa shi abin da zai iya kun fahimta musa ibada abin da ake so afdalul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla aiki mai falala a gurin Allah wanda za a yi kullun kuda dan kadan yanzu ka kaddara ma kai dole za ka yi sallan dare to kaka ce kullun sai ka raka a goma ko sha biyar ko ashirin ba a son ka fara ka bari ka diba ka gani raka a biyu ne zan iya to ka rika raka a biyu sun isa kin gane ko raka a hudu ne zan yi ka rika raka a hudu sun isa shi aikin alheri ba a son a fara a bai shi yasa sadda za a fara ba a son ka ɗauki wanda zai gundurar da kai wanda za ka ji ka kosa da shi kai dai dan Allah kun gane ko ko karatu alqur'ani sake kullun kai karatun qur'ani amma kuma kaka ce kullun sai na izo biyu ko uku ko hudu ko biyar wata rana da kaga qur'ani sai shaitananta a ka dai kaddara kullun zan yi ko shahi guda ne ko biyu yadda dai zai sauka kai dai kakka daina idan kai abin da za ka iya an fahimci hausa ko kwana ne kakai kwana da yawa ko ba haka ba ne ya kai ɗan kaɗan in ka ɗan taɓa sai ka bari suka yana ne kun ne ka yadda kakka kashi yawa ko ba haka ba ne ina ne muke haka ne ko innahu huwa samiul alim lalle Allah subhanahu wataala shi mai ji ne game da abubuwan da bayan suke gabatarwa alimun kuma masani ne game da abin da bayi suke aikatawa halo unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin shi Allah madaukin sarki ce in ba ku labari game da abin da shedanu suka sabkar da shi zuwa ga bokaye kenan da aka ce manzo Allah ana sakan mai da Qur'ani Allah ya ce a'a ba shaidanu bane ke saukawa mu zala da Qur'ani Jibrilu ne to shaidanu su suke saukan ma da labari to shine Allah ce bana ba ku labarin abinda shaidanu ke saukar da shi ga bokaye ba Allah ya ce tanazzalu ala kulli affakin athim suna saukar da wannan labari ne akan wanda yake mai yawan fajiri fajirci ne shine affak mai yawan ƙarya fajiri shine boka afim kuma mai yawan zunubi ga Allah mai yawan ƙarya su shiɗanu sai su samu magana su zo su gaya makoka shi yasa Allah ya ce yulquna sam'a sukan samu labari ma'ana yastariquna kun gane ko suna sato maganganu daga gurin mala'iku su shiɗanu wa aktharuhum kadhibun amma mafi yawan su makaryata ne shedanu yadda kamar da tarihin nuna muna za su hau juna wanga saman wannan wanga saman wannan yayin da Allah yake ba mala'iku labari in sun ka jiyo wata kalma cewa gobe za a yi kaza wanda a sama nan da ya jiyo sai shiga mana kasan shi sai labarin ya taho har zuwa ga na kasa shi na kasan sai ya zo ya samu boka sai ya ce da shi ka tara mutane ka ce musu za a yi kaza gobe sai boka ya tara mutane wawaye yasa kun gane sai ce ai mun duba mun dubo kowa shi kiyaye kaza zai faru sai shi ta shi sai kaza ne ya faru kuma yadda ya faɗa in ya ga wannan to kasuwa ta buɗe jibi ma sai ya tara mutane ya ce kaza zai faru in ma bai faru ba suna ce ƙaƙa an kai ba sai ce kai ran ne ya ce kaza zai faru ya faru da sai shi amfani da wannan shi ƙarya ɗari ko ɗari biyu saboda ya faɗi gaskiya guda haka bokaye suke yi to bokaye suna aiki ne da shedanu to su kuma shedanu da bokaye kashe mu raba ta ake yi akwai abin da shedanu suke da bukata akwai abin da bokaye suke da bukata don mutum yana buƙatar ya yi magana da aljini shaidani akwai hanyoyin da ake bi wani ilimi ne mai zaman kanshi in ka karance shi kana kaiwa gare shi ko wasu maganganu da za a baka kana ƙare su sai a ce ma in ka ga alama kaza ta zo to aljini iri kaza ne ya so kuma kana magana zai mai dama sai ku hira kai da shi sai ku yi rajisheniya ga aikin da nake son kai min to shikenan ni ma za ka yi min kaza shikenan duk lokacin da boka ya so shi da ya wannan abin zai zaka sai shi ina son kaza su yasa babu daga cikin waɗanda suke yaudarar mutane irin masu rahonin nan kun san rahonni ko sai a ce wani rahonni gare shi kun san yadda aka yi saddabaru ne ake yi ba yadda ake yi shi ne shi yana da shaidanu gurin shi to yanzu kai in za ka zo gurin shi ka yi hira da abokinka cewa zan je gurin wani kaza kaza ai kun hira kun kare ko to yayin da ka shigo ka zamna sai shi boka ya ce mu shedanin shi shi tambayi shedanin wanga mutum da mi da mi ne mutum ya zo da shi mi sunan wannan mutum ni Allah lura shi ni a kaza ni a kaza ni a kaza to shedanin wannan mutum shi zai ga mu shedanin boka in ya ga mu shedanin boka sai kuma shedanin boka ya ga mu bokan sai bokan ya zauna sai ce a ai kai ne wani daga gari ka za ka hito sunan ka wani kana da wawa ne kuma matsalar ka kaza ce kuma tun lokaci ka za kake fama da matsalar nan kai sai ce ba haka bane shi ne nan dada ya kama ka to duk abin da ya ce an gama haka ne suke yi lokacin na fahimci haka ina karanta tarihin hajjaj bin yusuf a sakafi ya kira boka wani boka ya aje gaba gare shi sai ya juya ya kirgo duwatsu guda tara sai ya jimge sai ya mai haka ya ce mai mina na anna ya ce duwatsu na guda nawa ne ya ce guda tara ne ya duba ya ga tara ne sai ya aje sai ya gaban shi sai ya damka ƙasa ya jimka hannu sai ya ce to mina nawa ne ya ce ƙasa ce ya ce ɗanin mu kowa ga wani sai ce bai sani ba sai ce ya ake ɗazu ka sani sai ce ɗazu lokacin da ka je kana ƙirgawa shi ɗananka yana tsaye yana kallo shi ma yana ƙirgawa lokacin da ka jimƙe su sai nace mu shaidani na ya tambayi shaidani ka mina na ka jimƙe kuma guda nawa ne sai shaidani ka ya gaya mu shaidani na cewa duwatsu tara ne kuma ga su shine ni gaya maka don haka na suke yi sai yana cewa ya rahani gare shi kai ba rahani bane kawai dai bidata ake mun fahimci masa ko don haka suke yi da Allah ya kare mu wa shu'ara'u Allah ya ce mawaka nan ana bayani ne akan waɗanda suke yawan waka wadda ba ta gaskiya ba waka ta ƙarya an gane ko yattabi'uhumul aka ne ko yattabi uhumul gawuna ma'ana tababbi su ne suke bin su ma'ana waɗanda ba sa bayani akan gaskiya suna faɗi suna aikata abubuwan Allah ba su wanda suka tabe su ne suke bin mawaka na ana nahin mawaka masu yin ƙarya masu yin waka ta ƙarya daga yanzu mawaki ya zo ya shirya ƙarya akan mutum yana rera waka kai dan talaka ba dan kowa ba sai yana ce ma dan toron giwa gidan ku ana kaza ku in ba da ku ba kaza kuma ba kowa kake ba sai shirye ƙarya a kanka a yada a ta yawo a shewa da nan kaza ne kuma ƙarya ne Allah ya ce to wannan abu ne wanda lalatattu suke yin su Allah ka samu dace alam tara annahum fi kulli wadin yuhimun ya ce ashe baka gani ba annahum su su mawaka kenan fi kulli wadin a kowane fanni ya himuna suna karkatawa mana kowace irin magana suna karbuwa alam tara shi baka ga cewa ba su wayannan mawaka wayanda batattu suke biye da su fi kulli wadin a kowane wadi na abin da kane alwadi shine fan kowane fanni na su ciro magana sa su kutsa su ɗauko magana yuhimuna ay yadhhabuna wa ya'khuzuna za su zo su su ɗibo magana wa yamdahuna su rinka yabo kenan nan yadda za ka kaddarawa su mawaƙan da ke waƙa ta ƙarya ko ta wace hanya ce za su iya yin magana su gyara ta don su samu wani abu a gare ka shi ne abin da ake nufi yanzu maruƙa da mawaƙa irin waƙa wannan ta biɗa kuɗi duk cikin mawaƙi ɗari to sai kaga mawaƙi ɗari ba ɗaya dukansu makarata ne saboda sunna ta waƙa ta biɗa to in ka ce ba ka sa ƙarya ciki ba ta yi ba a ma sauraron ka ba ka ganin mawaƙan ga 'yan darama ba shi ta ga Allah yana ɗebe musu albarka ba ba sai mutum ya ce sana'a ne ba a sana'a da ƙarya kiyaye kaga yana waka yana ce idan ga ni ga ke ji ina farin ciki in ba da ke ba kuma ƙarya na ma to sai an kiyaye ai tun farko mun yi bayani daga cikin agrad na wannan sura shine bayani akan waka cewa akwai waka wadda ake yi dan kare musulunci idan wani ya taɓa musulunci ta hanyar waka kuna akwai waka ba ta ƙarya ba ta kare shi kuma kana iya kai wa matarka waka na yi mutum hulku in kana da amarya amarya na son waka ka gane ko kai kokari ka samu wata yan waka ka shirya in ka zo ka ci to sai ka rera mata tana ta kai ba ma wani rigar maka ka ce ke bari tana fa jin daɗi ne ba amma kuma tana ga yanzu kai da kanka daɗi na take ji sai mata kenan a ce ana kare mu to kenan Allah ya ce alam tara ga cewa ba annahum su fi kulli wani a kowane fanni na ƙarya yahimuna suna kutsawa su ciro magana su faɗe ta wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kaji su ma waka suna faɗa abin da ba sa aikatawa kai san dai a waka ka zo kana rera waka kana ce ma mace ni zan aure ki zan zamna da ki har lahira kaza kaza kuma duk ƙarya na bayi za a yi ba ba haka suke yin wannan waka ba to gaskiya ne wani ma da yadda shi ke ma waka wani wurin waka na sun kaɗu ma sun taɓa eh da yawa haka ake yan ka sai darata ce na haɗa ka da wannan kutai ku yi waka ni an ka kare a biya ka a biya ta kai baka ma san da ta fito ba to abin da kake faɗi gaskiya ne da haka suke mafi yawancin su shine sai Allah ya ce dukkan mawaka haka suke illal ladina amanu sai dai mawakan masu imani su banda su na yi muku bayani muka ce lokacin da aka saukar da wannan aya su Hassan bin Sabit su Kabin Maliko abin ya dame su sai Allah ya saukar da wannan aya ce duk da suna mawaka inda su masu imani ne banda su shi yasa Allah ce illal ladina amanu sai dai wanda suka imani daga cikin mawaka wa amilus salihati suka aikata aiki nagari wa zakarullaha kathiran suka yawan ambaton Allah wa tasaru suka nemi suka taimaki addinin musulunci min ba'da ma zulimu bayan an zalunce su ma'ana bayan an yi waka ta ƙarya an jingina ta ga manzon Allah su ma sai su tashi su yi waka ta gaskiya su goge magana ƙarya daga manzon Allah kenan sun taimaka ma addini bayan an zalunci addini ta hanyar jingina magana da ba ga addini take ba kun san ita waka jama'a ba wai yanzu na ba tun a da tun wa a jahiliya daga cikin hanyoyin bada kuɗi waka daga cikin abubuwan da zai sa a yaya ta magana ta yi saurin yaduwa waka kenan ba yanzu ne wa waka waka tun da haka saboda mafi yawanci makaryata ne ke wannan aiki to da musulunci ya zo sai ce masu yin ta ƙarya su daina amma masu faɗin waƙa ta gaskiya su in sun yi babu laifi yanzu mawaƙa na gaskiya nawa na da Allah ni dai wanda nake saurare ni ga mawaƙi ne wanda al'umma suke sawa akwai wani mawaƙi ne da al'umma suke sa shi wanda yake bayani cewa in dan duniya da ya kai sallah ko ba ga wani ni dai shi na ne da da waƙa shi amma ban da shi mafi yawanci duk halaka ne to yanzu ka riba yanzu mawaƙi yanzu in ya zaka ganin ka ƙarya ta fa zai yi amma wallahi kwana guda kudin da zai samu sai ka buɗe shagon ka shekara goma ba ka same su ba wata rana a zariya mun kaɗu da wani mawaƙi ya ce min shi ya kai tsawon shekaru yana waka amma har yanzu bai da komi ya ce ya san abin da bai da albarka ya ce mai dami ya ce yanka kira shi waka a rana kuɗi sai ya rasa inda zai sa su amma bayan kwana bai sai rasa inda sun kai ku duba ku gani yan daraman nan kuɗin da suke samu amma da yawan su sai ga wani in ya zo ƙarshen shi inda za a buɗa ma littafin shi sai kaga dabara ne ya ƙare dabara ne ya ƙare sai an koma kuma ba su iya taimaka mu junansu kenan duk abin da kaga Allah ɗaya bai mai albarka kai bai daidai albarka ne ai akwai wata wasa da ake yin kasan mu mafi yawanci masu yin wannan wasa a barace suke kare a to ni ba san sunanta ba wannan kula ne kuka ce kawai haka bane ai wasa ce da ana samun kuɗi amma kuma baka rasa inda kuɗin sun kai me yasa saboda Allah ya ɗebe musu albarka akai Allah ya ɗebe mu abu albarka fa babu albarka ta ɗebe kullum kuma mu mun tashi misali da ababi muke ba da misali sai ka rike su da kyau kare da Allah ya ɗebe masa albarka in ya tashi aihuwa kare ya ɗanau take aihuwa amma har yanzu ga inda za mu ce ga kuɗi cikin dalan ga a haɗa mana kare ɗari biyar in ba sa abu da waya su saniya ɗanawa take aihuwa a shekara amma in muka shi a haɗa saniya dubu nan zuwa sani sai menene kare ake yanka ko saniya domin sa ba ta wahala saboda Allah ya samu ta albarka na haka rayuwa in Allah ya samu ta albarka abu kaɗan sai ka ga ana ta kwaɗe ta shi kanci ya ƙiƙari Allah ta samu albarka a rayuwa shine Allah yake cewa wa sayalamu alladhina zalamu wa'annan da suka yi zalunci to za su san cewa ayya munqalabin yanqalibun wannan makoma ne za su koma kun gane ko ana za su san makoma da za su koma a lahira ana lahira za su san makoma su Allah samu dace abin da muka faɗi daidai a wannan sura Allah babu akwai sarar lokaci to bai wuce minti biyu an kace kuma eh ina da magana biyu magana biyu magana na farko alƙawarin da mutanen nan sun ka ɗauka an cika shi ko ba cika shi ba nasiha ta gare mu wanda ya ɗauki alƙawari dan Allah ya cika alƙawarin da ya ɗauka